شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله وموضوع خطبتنا اليوم المآسي وعقوباتها فمما ابتلي فمما ابتليت به مجتمعات المسلمين في هذه الأزمان كثرة المآسي والذنوب وانتشار المنكرات على اختلاف أنواعها قال ابن القيم رحمه الله وهذه المآسي لها أبرار على القلوب كضرر السموم على الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء وهل في الآخرة شرور وداء إلا سببه المآسي والذنوب فما الذي أخرج أبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء فطرد فطرده ولعنه وأبدله, بال وأبدله بالرحمة لعنا وبالإيمان كفرا وما الذي أغرق أهل, أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم آد حتى ألقدهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية وما الذي أرسل على قوم ثمود السيحة حتى قطعت قلوبهم حتى قطعت قلوبهم في أجوابهم وماتوا عن آخرهم وما الذي أغرق فرعون وقومه ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله إنها المآسي والذنوب قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سورة العنكبوت وهذه الذنوب منها كبائر ومنها صغائر وقد دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنوب آدم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال قلت ثم أي قال أن تذاني بهليلة جارك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد ومن عقوبات المعاصي وهي كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فمنها أولا أنها تورث الذل لصاحبه فإن العز كل العز بداعة الله قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سورة الفاطر قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمان إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها ثانيا أنها تورث الوحش بين العبد وربه وبين العبد وبين الناس ولو اجتمع للعبد لذات الدنيا كلها لم تذهب تلك الوحشة وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أك أكبر أشد وأبقى ثالثا ومن عقوباتها أنها تتكاثر أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبه فكان من الغافلين روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أقدأ خديئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو ران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية kuduba ta farko bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala da salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kudubar mu tana magana akan sabon Allah da irin ukubanta matsalan da muka shiga a ƙasar mu Najeriya babu abin da ke jawo mana shi sai sabon Allah cikin mu sabon Allah ne Allah ta'ala dama ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canjawa wa mutane har sai idan mutanen sun canja wa kawunansu. Saboda haka, idan muka nisanci sabon Allah, muka koma zuwa ga aikata abin da Allah yake so, Allah zai yaye mana wahala da damuwa da tashin hankali da fitintunu da muke fama da su. Yana daga cikin abin da aka jarrabi wannan mujtama'a namu na musulmai a wannan zamani shine yawan sabon Allah da yawan zunubai. Hakika abubuwan kyama sun yawaita sun watsu a bayan ƙasa a bisa saɓanin nau'o'insu, saɓon Allah nau'i iri-iri da shi nan ana aikatawa. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya ce, wannan irin saɓon Allah da ake aikatawa yana cutar da zuciya, kamar yadda guba yake cutar da gangan jiki idan an sa wa mutum poison a cikin abinci yana lahani wa gangan jikinsa. To haka idan mutum yana sabon Allah, sabon Allah yana yin lahani a cikin zuciyansa. Kamar yadda guba yake yin lahani a jikin jikin mutum. A bisa saɓanin darajojin irin sabon Allah ko irin cutarwa. Babu wani abu a cikin wannan duniya ko a lahira wanda yake da sharri ko yake da cutarwa face sababin sabon Allah ne ya jawo shi. da kuma sababin zunubai da mutane suke aikatawa. Babu abin da ya fitar da iyayenmu nan guda biyu, annabi Adam da, matansa Hawwa'u, Allah ya fitar da su daga aljanna aka sauko da su duniya face sababin sabon Allah. Babu abin da ya fitar da Iblis daga mulkin sama, Iblis Allah ya kore shi ya sauko da shi face sababin sabon Allah Allah ya tsine masa ya nisantar da shi daga rahamansa ya canja daga imani zuwa kafirci babu abin da ya halakar da mutanen ƙasa ga baki ɗaya Allah ta'ala ya halakar da su har ruwa ya mamaye dukkan wani abin da yake da tsayi ko dukkan wani dutse wanda yake da tudu ruwa ya sha kansa a zamanin annabi Nuhu face yawan sabon Allah da mutanen wannan zamani suke yi. Babu abin da ya jefa iska cikin mutanen adawa har Allah ta'ala ya kashe su aka da iska face irin abin da suka kasance suna aikatawa na sabon Allah sai suka kasance kaman gungumen dabino wanda aka sare aka yar iska ta kace-kace da su me ya ja musu wannan shine sababin sabon Allah babu abin da ya aika iska cikin babu abin da ya aika wa samudawa tsawa Allah ta'ala ya halakar da su daga na farkonsu har na ƙarshensu face sababin sabon Allah babu abin da ya dulmuyar da fir'auna da mutanensa a cikin ruwa Allah ya ciro rayinsa zuwa jahannama gangan jikinsa zuwa ga uta ta ƙona face sababin sabon Allah babu abin da ya kisfe ƙasa da ƙaruna da gidansa da dukiyan da ya mallaka face sabon Allah da ya fito yana yi bayan Allah ya bashi dukiya maimakon ya bi Allah da dukiyan ya ƙi sai Allah ya ce fa kasabna bihi wa bidarihi al-arba babu abin da ya sa ƙasa ta buɗe ƙaru da ya sauka da dukiyansa da jama'ansa face sababin sabon Allah. Allah ta'ala yana cewa dukkansu mun kama su da zunubinsu ne daga cikinsu akwai wanda muka aika musu iska wanda ita ne ta halakar da su daga cikinsu akwai wanda muka aika musu tsawa daga cikinsu akwai wanda muka buɗe ƙasa suka nitse a ciki daga cikinsu akwai wanda muka dulmiyar da su a cikin ruwa kuma ubangijinka bai kasance mai zaluntar su ba sai dai su ne suka kasance suna zaluntar kawunan su ta hanyar aikata saƙon Allah yana daga cikin zunubi zunuban nan da ake aikatawa akwai manya-manya akwai ƙananu kuma kowanne ana buƙatan ka nisance shi ka nisanci babban zunubi ka nisanci ƙanƙanin zunubi Hakika ayoyi da hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallama sun yi nuni a kan cewa a nisanci dukkan zunubai manya-manyansu da ƙananansu. Allah ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma. Yawa idan kuka nisanci manya-manyan laifuffuka, kuka hannu Allah dai kankare muku ƙanana-ƙananan laifuffukan kuma Allah ya shigar da ku wani mashiga wanda yake mai daraja ita ce aljanna wannan aya tana cikin suratun nisa ya zo cikin hadisin dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya ce na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin zunubai kan wanne zunubi ne ya fi girma gaba ɗaya sai ya ce ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah shine ya halice ka ma'ana ka yi shirka wa Allah duk zunuban duniya babu wanda ya kai wannan sai kuma wanda za su biyo bayansa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin wani hadisi yake cewa ku nisanci maunanan laifuffukan nan manya manya guda bakwai manzon Allah sai fara da shirka wa Allah da kuma tsafi ka duba yanzu yadda tsafi ya yawaita maza suna tsafi mata suna tsafi wai yanzu an zama an samu wani zamani da mace idan tana da kishiya za ta je a yi mata tsafi kulumboto a tona gindin randa a saka idan mijin yana ɗakinta shine namiji idan yana wani ɗaki shi ba namiji ba ne sun samu wani sihiri na wani tsafi da suke yi wai akwai wani hatsabibin kwado da ake sawa idan ta kulle ranar da baya ɗakinta idan ya je can ba namiji ba ne in ya dawo ɗakinta sai ta buɗe duka wa'innan ba nau'i ne na saɓon Allah manya-manya kuma kafirci ne kuma tsafi kafirci ne Allah maɗaukakin sarki yana cewa walakin na walakin na shayaɗi na kafaru yu'allimuna nasa sihira ke dai shaidanu sun kafirta saboda me suna koyarwa mutane da tsafi kenan waɗannan abubuwa ya watsa a cikin mutane tsafi maza tsafi mata Allah ta'ala ka tsare mu da ya tambayi manzon Allah wani zunubi ya fi girma sai ya ce me ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halicce ka sai na ce masa lalle wannan abu kuwa abu ne wanda yake mai girma sai ya ce, sai na ce, sai mai na kuma, sai ya ce, shi ne ka kashe ɗanka domin kana jin tsoron kada ya zo ya ci abinci tare da kai. Ma'ana, kai kana ganin idan ya rayu, baka da yadda zaka tallafe shi, alhali Allah shi yake azurta ka da kai da abin da Allah ya baka na ‘ya'ya ɗin nan. Sai ya ce masa, sai mai na kuma, sai ya ce, shi ne mutum kuma ya yi zina da ‘yar maƙwabcinsa ko matan maƙwabcinsa. Yanzu ga yadda zina ta yi yawa. Maza zina, mata zina. ana zina da ‘ya'ya'yan mata ana yi da matan aure. Kaga wannan babban fasadi ne da aka tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin manya-manyan zunubai ya kawo zina, ya kai mai yin zina ka ji tsoron Allah ka bari mai yin zina a boye da waɗanda ma in sun yi suna alfahari su shigo cikin abokansu su ba da labari su ce ai nayi kaza ai nayi kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan al'umma na za su shiga aljanna sai dai almujaharina sai sahabbai suka ce su waye almujaharina sai ya ce mutumin da zai kwana yayi sabon Allah amma Allah ya suturta shi babu wanda ya ganshi sai ya zo kuma yana gaya wa al'umma cewa jiya nayi kaza na aikata kaza alhali sabon Allah ne wa'annan manzo Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba wannan shine ƙarshen huduba ta daya huduba ta biyu bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi bayan haka yana daga cikin ukuba na zaben Allah wanda suna nan da yawa kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ambata a cikin littafinsa Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi yana cewa na daya lalle zaben Allah yana gadar da kaskanci ga mai yinta duk wanda yake sabon Allah zai zama cikin kaskanci kullum domin ana samun ɗaukaka kowace irin ɗaukaka ne ta hanyar yin biyayya wa Allah Allah ta'ala yana cewa man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda yake neman ɗaukaka yake neman daraja yake neman girma to daraja da girma yana ga wajen Allah saboda haka ba da sabon Allah ake samun ɗaukaka ba ba da sabon Allah ake samun daraja ba in kaga ka samu to ka tabbata tsalala Allah ya maka ranar tashi alkiyama idan Allah ya damke ka babu mai kwace ka ibnul mubarak yana cewa a cikin wayansu baitoci guda biyu yace ra'aitu zunuba tumitul quluba ni na ga fa zunubai fa suna kashe zukata yawan zunubi yana kashe zuciya ka aikata wannan ka aikata wannan zuciyanka tana mutuwa ne kai baka gane ba sai yace hakika yana gadar da kaskanci mai madawwami ga wanda yake aikatawa yace wa tarkin zunub hayatul qulubi barin aikata zunubi kuma yana rayar da zukata yace wa khairul wa khairul li nafsika isyanuha mafi alkhairi ga kanka shine ka manta daga aikata zunubai ka nisanci aikata zunubai abu na biyu daga cikin abubuwan da suke jawo ukuba shine dallai wannan yana gadar da bakin jini tsakanin bawa da ubangijinsa kuma sabon Allah yana jawo bakin jini tsakanin bawa da ƴan uwansa mutane da a ce mutum zai tara dukkan jin daɗin duniyan nan ya haɗa su ya samu duk abin da yake shine daɗi a duniya yana da su amma sai ya zamanto wannan zunubi yana aikatawa to wannan bakin jini ko mura ta bashi ba Allah ta'ala na cewa wa man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kau da kai daga wa'azina daga ambatona daga baɗin Allah daga nisantan abin da Allah ya hana Allah ta'ala ce fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce yana da rayuwa na kunci a nan duniya ko da ka gan shi cikin wadata wallahi yana cikin tashin hankali Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma mu tada shi ranar tashin alkiyama makaho ranar tashin alkiyama yanda kake gani za a yi tunturundo min al-awwalina wal akhirina tun daga halittun farko har na ƙarshe Allah ya tada wannan mutum makaho sai ya buɗi baki ya ce ya rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji ya ka tayar da ni makaho alhali a duniya da ina gani da idanuwana sai ya ce kazalika atarka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka a duniya sai ka yi watsi da su an maka wa'azi kaza babu kyawu ka ki bari wa kazalika yawma tunsa mu ma yau muna watsi da kai ba ba da mu kula ka ba Allah ya ce haka nan muke sakan ka ma duk wanda yayi watsi da ambatan Allah yayi watsi daga fadin Allah Allah ya ce haka nan muke sakan ka masa wala azabul akhirati akbaru ashaddu wa abqa ko azabal lahira ita tafi tsanani ita kuma tafi wanzuwa Allah ka tsare mu abu na uku daga cikin abubuwan da suke jawo ukuba ko kuma irin ukuba da mutum yake samu idan mutum ya yawaita yin zunubi ana sanya rufi akan zuciyansa ana sanya baki akan zuciyansa a diga saboda yayi sabon Allah sai ya kasance kullum daga cikin gafalallu kullum damuwansa ya je ya saba wa Allah saboda an toshe zuciyar zuciyar ta dafe Imamu Turmuzi ya rawaito hadisi cikin sunan nasa, hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, Lallai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce, Innal abda idza aqta'a qadi'atan lallai bawa idan ya aikata kuskure yayi kurakurai a rayuwa nukitat fi qalbihi nuktatan sauda'a sai a diga akan zuciyarsa wani digon fenti baki sai a diga akan zuciya idan ya idan ya gusar ya ya zo ya fasa wannan abu ko wannan abin da ya aikata mai muni ya ciru daga shi ya nemi gafara ya tuba an karbi tubansa sai a cire zuciyarsa daga wannan digo baki da aka diga akan idan ko ya ƙara sai a ƙara digawa idan ya sake ƙarawa sai a ƙara digawa shine har sai ya mamayi kan zuciyarsa wannan shine wannan shine tsatsa da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu Allah ya ce kai ya ma yi tsatsa ya dabe akan zuciyarsu abinda suka kasance suna aikatawa na sabon Allah yau yayi bai tuba ba ya ƙara yau yayi bai tuba ba ya ƙara sai ya zamanto yayi tsatsa akan zuciyarsa yadda zuciyar gaba ɗaya ta dabe in an masa wa'azi ma baya jin wa'azin sai ya ɗauka wa'azin ma ma waɗansu ake yi ba shi ba ya Allah ya Allah ka ɗaukaka mu da yin ɗa'a gare ka kada ka ƙasƙantar da mu ta hanyar saƙo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قولوا إلى صلاة